المسلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابة a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah ta'ala da ke kasuwar kaji cikin garin Azare jihar Bauchi Najeriya karatun da muke yi a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Mahtur bahasun fi siratin nabawiyyah على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فعلي فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى أيضا متقبا دقا إلدا مكبايا za mu take a darasi na goma sha hudu darasi na goma sha hudu وكانت منها البهيرة والسائبة والوسيلة والحامي daga cikin dabbobin da larabawan jahiliya suke girmamawa ko suka keɓance su kuma suke shirka da su su ne waɗannan dabbobi da za mu yi bayani a kansu ƙala sa'idu bin al-musayyar rahimahullahu ta'ala akhirul mutakaddimin سعيد بن المسيب البهيرة التي يمنع ذرها للتواغير ita ce wanda ake hana nononta a ce duk madaranta da nononta gaba ɗaya na gumaka ne saboda haka sauran mutane ba za su yi amfani da wannan nonon ba alhali Allah ta baraka wata ala bai ce a yi haka abinda Allah ya haramta maka shi ne haramu kuma idan mun duba za mu ga abubuwan da Allah ya haranta mana a kayan abinci da abin sha ba su da yawa abubuwan da aka halatta mana sun fi yawa tunda yanzu da za ka kirga nau'in abinci iri daban-daban waɗanda aka halatta maka ba za ka iya ƙididdigansu ba haka ma abubuwan shaye-shaye da aka halatta maka matukan babu maye a ciki wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha sai suna daga cikin nemomin Allah subhanahu wataala to kaga ko kayan sawa wanda aka haramta maka ba su da yawa wanda aka halatta maka sun fi yawa eh yanzu a zo a ce ga wani nono nan ko ga ainihin madara ko kindirmo dan adam ba zai ka ba sai dai a kai ma gunke a je a ajiye aljani ko kuma iskoki su zo su kwashe sai ya ce ya yi gunki ya yi amfani da shi na fala ya ɗibu ha ahadun minan na saboda haka irin waɗannan dabbobi na albahira ba mai tatse nononsu cikin mutane wa sa'iba dabban sa'iba kuma kanu yusayyibuna hali alihatihim suna sake ta ga dabbobinsu ne fala yuhmalu alaiha kai ba a dora mata kaya da ka'ida ba a dora mata kaya saboda haka wannan dabba ana kiranta sa'iba naka ce sa'ib kaman wanda yake yawo kenan yana da yanci wal wasila annaka albikr a samu raƙuma wanda take budurwa tubakkiru fi awwal nitat al-ibli bi unsa farkon cikinta da ta haihu sai ta haifi a mace, kuma tutan ne ba da zalika mai unta, sa'an ta sake haihuwan ya mace ba tare da an samu yankewa ba. Saboda haka wa kano yi sayyafu na halita waƙiƙihim, wannan suna sake ta ga dabbobinsu in wasalar ihida huma bil ukra idan aka samu ‘ya'ya matanta guda biyu ba tare da namiji ya shiga tsakani ba lai sabai na kuma zakaru. tsakaninsu babu namiji walhami fahalul ibil wannan ana samun uban garke ne ko kuma bijimin rakumi يضرب الضراب أو يضرب الضراب المعدودة wanda zai sadu da dabbobi waɗanda aka yanke musu adadi kamar al'akar minal ibil kamar a ce guda goma fa iza qada darabahu wa da'uhu li idan ya gama wannan sai su ajiye shi ga gumakan su shi ma wa fahu min alhamli ba za a dora masa kaya ba alhali kun ga manya manyan dabbobi yana daga cikin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana shine yadda za a dora musu kaya akwai dabbobin da ake ci akwai wanda ake dora musu kaya wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wa 'ala Allahi qasdu sabili wa minha ja'ir walau sha'a lahadakum wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu lam takunu balighihi illa bi shakki al-ardh eh ai kaga suna daukan kayayyaki wanda kai dan adam ba za ka yi daukawa ba sai dai kawai a dora ma dabba kayan da ya fi karfinta wanda shi ne kuma ba daidai ba yanzu kamar saniya ana dora mata kaya ana hawa kuma ana huda da ita sai dai za a yi huda da ita dole a ba ta haƙƙinta akwai masu training sun san yadda suke training sannan jaki ba a cin namansa amma ana dora masa kaya ana sake aikin wahala kana ga wai saboda jaki ne a ce za a zalunce shi Allah ba zai bari ba to haka dabbobin suke ga su alfadarai da sauransu amma ƙananan dabbobi ba a hawa sai dai waɗansu ƙasashe ƙananan dabbobi ana tsora ƙananan yara kai amma ban da manya tunda yanzu nan ce ka hau ko bunsuru ne aka ce ka hau bayan zai tafiya ai sai dai ka karya shi to ga yara makon surushi yana da dan kokari akan rago shi rago ba zai gwada maka abin nan ba sai dai ka karya shi duk koshinsa kuwan ka hau shi ba zai gwada maka alama ba sai dai ka karya ya zan an ce mutum kamar tunkiya to an mai wawa eh to an ce kamar ragon ma ya ce ai ka ji mata suna taɗi suna cewa mai gidanmu ka ai rago ne ai sun gama da kai ai sun gama da kai ko da yake yara ba za su gane wannan zance ba sai idan sun girma shine za su gane zancen da wannan kenan saboda haka duk dabban da dabban da aka ce ba za a dora mata kaya ba saboda me saboda ta gumaka ce da wannan shi ma shirka ne ai kamar shigen irin wannan ne masu tsafe-tsafe suke yi wani lokacin mutum yana dabbobi da yawa musamman masu kiwon dabbobi shanu filani sai a ce dabba kaza za a yanke kunnenta za a yi kaza wasu ma har yanka kunnen ake yi a gasa a ba su fice sun ci halal ko sun ci haram eh saboda me ma ubina min alhayyi duk abin da aka fitar daga cikin abu mai rai dabban da ya halatta a tunamanta sai aka fitar da wani abu daga jikinta tana da rai to wani abu haramun ne yanzu idan akuya ta zo tsallake hanya kawai sai wani mai kinko ya ɗebo kinko ɗinsa kawai sai ya tashi da karfatanta ya karfata cinya wajen nama da tsoka kawai sai ya tattu ya yi can ita kuma ta tattu ta yi can aka samu wani mai wuka maza wuka sai ya zo ya yanka to wani za a ci karfatan ko duka eh abinda aka yanka karfata fa mai matsayin karfata muke ne saboda ya riga ya rabu amma da akwai yar fata tana jikin dabbar yana lankaye da wannan za a kau da kai amma abin da ya fita ya koma gefe ita kuma tana gefe ko rabuwa biyu ta yi matukan tana motsi aka yanka ta ta yi motsi to inda aka yanka ta ta yi motsi wannan sauran raguwan ana iya ci amma wancan kunga ba za a ci ba saboda haka kana kiwon dabbobi a zuwa yanka maka kunya ce abin nan a gasa maka a baka kaci wai shine kanunka za su zamo malala in man da jahilci da Allah ya sauwake na'am وعافوه من الحمل فلم يهمل عليه شيء وسموه الحامل saboda haka sai su raba shi da aiki ba zai yi aikin wahala ba wannan shine suke kira alhami daga cikin dabbobi wannan ya dauko a cikin hadisai ne karin bayani sai dai akwai sabanin masu fassara dangane da wacce ce dabba kaza da kaza ke sa a gaba kawo mana to kana ibn isa ɗaya daga cikin malaman tarihi ibn isa ya ce albahira bintu sa'iba yace albahira bintu sa'iba ce a hali suke yanna kata idza ta ba baina ajda nisa'i inafis dabban da ta haifi ƴaƴa guda goma dun mata guda goma dun mata to yanzu ka ana samun raƙuma ma suna haihuwa ya kai goma kamar yadda maza su suka mata ba su haihuwa sosai ina ganin kamar dabbobi ma haka ba su haihuwa sosai ko eh wa yake wa yake kiwon akuya an ce duwa koya bayan wata shida take haihuwa haka ne yanzu ma duk bayan watanni shida suke haihuwa suna samun abinci kenan eh amma yanzu kaga mata yanzu idan mace ta haifi yaya takwas ko menene sai ga ta fara sunkuyawa amma ka samu matar da ta haifi yaya goma sha iyayenmu da kakanninmu mafiya yawan ƴaƴayensu goma sha goma sha yanzu duk an yi riba eh kuma ko ba family planning ɗaiɗai ku ne kawai za ga ka ga mace ta haifi ya goma tsor yana da wahala wani ya ce wai magi ne da kafi zaguwa shi ne ta illa wa mutane musamman masu mata amma macen da za ga ta haifi ya goma sha kuma aka ce ‘ya'yanta ne ba za ka yi ba tana nan ƙyaƙyau bambancinta da ‘yarta ta farko ko bambancinta da ɗanta na farko sai ka samu kaɗani. To Allah ya ba mu lafiya, da ko Allah ya ƙara mana lafiya irin namu. Na, saboda haka albahira bintu sa'iba, fiye na kato iza ta ba a baina ashiri inafir, walaita bainahum zakaru, tubbiyar ko tuyyibar, idan babu namiji a tsakani, ‘ya'ya goma tun mata, suka ce wannan ta daban ce saboda haka ta gumaka ce falam yurkab zahruha ba za a hau bayan ta ba walam yujad wabaruha ba za a yanke jakin ta yayin amfani da ki ba walam yushrab labanuha ba za a sha nonon ta ba illa zai suka ce wannan na baki ne gumaka sun ce a bada baki baki ne kawai masu sha kun ga wannan ai doka ce ma anzalallahu biha min sulfanin yattabi'una illa dhanna saboda haka fama natijat ba'da zalika min unta idan ta haifi mace ta goma sha daya to shukkat udunuha sai ayayyan sai ayayyan ka kunnanta thumma kulli yasbiluha ma'a ummiha sannan sai a kyale ta tare da uwarta suna tafiya duk guda goma nan za a amfani da su amma ta goma sha daya da uwarta to sun zamo a waje guda uwar ita ce asa'iba yar ta zama bahira falam yurkab zahruha ita ma ba za a hau bayan ta ba walam yujad wabaruha ba za a yanke gafin ta ba walam yushrab labanuha ita ma ba za a sha nonon ta ba illa bai in kaga an tatse madaranta zo za ba da bako ne kama fu'ila bi ummiha kamar yadda aka yi ma uwarta فهي البهيرة بنت الصائبة وانا يتت بهيرة هي الصائبة saboda haka ibnu isa ka ya mana bayanin waɗannan dabbobi guda biyu to koma yaya ne Allah tabaraka wa ta'ala bai sanya ka'ida tunda ba dokar Allah bace ba bayanin manzon Allah bane to ba daidai bane a cikin dabbobin ka ka ware ka ce dabba kaza banda kaza ko wani ya ware maka ya ce banda kaza to boka ne idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka arzikin dabbobi kawai ya baka in kana kiwon kaji da yawa sai wata kaza ta fito da gaki iri daban-daban sai ka gaba za ka yanka ta ba saboda sha'awan gakin ta kana son ka batta to wannan kike nan sai ka batta haka ganin daman ka ne amma a sanya maka ka'ida to wannan kana biyayya ma wani abu daban ne ba dokan Allah bane wal wasila dabban da ake kiranta wasila akatu idza at'amat akara inafin ita kuma akuya ce wanda ta haifi tagwaye tagwaye sau goma da ma'ana bibiyu bibiyu guda goma sau biyar kenan mutatabi'atin fi khamsati aqune wato a jere a ciki guda biyar laysa bainahum zakarun babu namiji tsakanin su to ju'ilat wasila sai a sanya ta ita ce dabban wasila qalu kad wasala sai su ce ai ta sadar ya'ya bibiyu bibiyu dukkan su mata har guda goma فكان ما ولد بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم to duk abin da aka haife shi bayan wannan to maza ne za su ci naman ban da mata kaga wannan ma musulunci bai yadda da wannan ba yanzu akwai kazan da mata ba sa ci eh sai maza a ina ganin kamar mata ma sun fi son naman kaji ko eh ya kai shiru daga dukan alamu amma ka sayo ka gani ka sayo kaji guda uku na ka ɗaya na matanka guda biyu ɗaya ɗaya ina jin matanka biyu ne i guess that to in ka sayo guda uku sai ka zauna kana cin naka suna cin nasu a ga wane ne zai riga wani cinyewa sai dai su mata suna da tausayi idan akwai 'ya'yansu za su aje ma yaya yara kanana suna zuwa za su ɗauka su ba su kai ko yara suna zuwa ‘yan kanana za ka ce ku fita daga nan ko rasu za ka yi eh kun zama dalilin da ya sa Allah tabaraka wata ala yake cewa ummuka summa ummuka summa ummuka ai ba an ce a wulakanta uba ba ne amma shi wani lokaci kawai uba yana da tsanani ne yaro karami zai yaku zai cewa sai in zanta ne ka ita ko uwan ba za ta iya zane ki ba amma kaga ta wani waje dalilin da yasa Allah tabaraka ta'ala ya sa tarbiya a hannun maza ba hannun mata ba tarbiyyar da mata suke kadan ne saboda yaya sun fi tankwasa sun fi yin tawaye a hannun amma a hannun maza ne ba zai yi ba a to yaron da yake karami ma kana mi kirba shi wannan din ya girma ai da kaki zaka yi ba abin da ya dame ka eh to amma ita uwa ina sai dai ta lallabi kawai to kowanne dai da fagensa amma dai asali wajen tausayi musamman in yaro yana karami shi yasa wajen hadana idan aka samu rabuwan uba da uwa yaro bai balaga ba ake ce a burma uwar saboda wannan tausayi amma yana balaga aka ce a mika shi wajen uba kaga kowa ya zo a tankware zai sai taki eh jirgi ba zai tausaya masa ba amma bayan ya balaga aka bar shi ko ya koma hannun kakansa wallahi sai kun yi hakuri sai a hankali sai a hankali na'am to don haka fa kana ma wulida ba'da zalika lidhukuri minhum duna inathihim illa an yamuta kai sai dai idan an samu wanda ya mutu da kansa wa yatariku fi aklihi dhukuruhum wa inathuhum sun ce duk wanda ya mutu da kansa wannan ya zama mushe na Allah ne saboda haka maza da mata kowa zai ci eh ba suna ce mushe yankan Allah bane ai har suna kawo irin wannan tambaya su ce yanzu dabban da ka yanka da hannunka kace ya halatta a ce to wanda Allah ya kashe da kansa kuma a ce haramun ne to mu a musulunci hujjan mu shine wanda Allah ya kashe da kansa yace mushe ne karku hurrimat alaikum an haramta gare ku me do shine muke dabban da matat hatfa an fiha aw mata hatfa an fihi dabban da ya mutu bisa ikon Allah wannan dabba muke ne ba za a ci ba Allah ne da kansa yace ku yanka kuma aka ga manzon Allah ya yi implementing din haka to da haka yake kafa hujja walhami sai dabba ta hudu alhami wannan shine namiji alfahalu shine wato babban dabba in garma idza nusija lahu ashru inasin mutatabi'at shine uban garke in aka haifa masa yaya guda goma mata laysa bainahunna zakarun a tsakanin su babu namiji to humi ya zaharu shi ma sai a ce za a kiyaye bayansa humiya ai alhami daga nan aka samu sunan lauya da larabci alhami lauya kenan humiya an tsare alhima ya zamo gandu gandu na sarki ba ba gandun wambai ba amma an kaje ka bincika ma gandun wambai ne ake nufi ka samu asalin abin da ake nufi ina jin da ba wanda ya isa ya shiga ko filin wambai ne ko gonansa to da sarakuna suna yin haka masu karfi sarakuna masu karfi sai su kewaye waje ba wanda ya sai shiga ai hadisi ma ya ambata eh cewa kowane sarki yana da hima wa inna hima Allahi maharimuhu shingen Allah gandunsa inda ya ware shine maharimuhu abubuwan da ya haramta karka je kusa da wajen ma balle ka shiga na'am saboda haka falam yurka ba za a hau ba walam yujad wa baruhu ba za a yanke gashinsa ba sun san su suna amfani da gashin dabbobi a wancan lokaci sosai wato lokali a lokali din su suna amfani da gashin dabbobi suna yankewa suna yin wadansu abubuwa yanzu kan sai dai masu kamfanoni masu na'urori tun nan ka yanke gashin dabba ya za ka yi da gashi daidai masu kamfanoni shine suke yi musamman ma irin waɗansu awakai na larabawa ko na waɗansu ƙasashe na waɗansu nahiyoyi da tumakai za ga suna da gaki da yawa yadda ragunanmu suke da gaki da yawa to suna yanke waɗannan gaki din akwai abincin da ake ba su nan keɓance su za su fitar da wannan gaki saboda haka sai a yanke a bada kamfanoni ko kuma su sarrafa su yi riguna ko su yi huluna da sauran waɗansu abubuwa makamantan waɗannan saboda haka yana daga cikin hanyoyin samun kuɗi a waɗansu ƙasashe kamar eskimo na to shi wannan bijimi ɗin wa kulliya fi iblihi wato yadribu fiha za a kyale shi wa kulliya fi iblihi za a kyale shi a cikin raƙuma yadribu fiha fala yuntafa minhu bi ghairi zalik kawai in aka ce yadribu fiha ana nufin kawai za a bar shi domin barbara ne kawai saboda haka ba isa a yanka ki ba sai dai a bari ya mutu da kansa wa fi zalika anzalallahu ta'ala yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi ma ja'ala Allahu min bahiratin Allah fa bai sanya wata doka dangane da dabban bahira ba kowace iri ce wala sa'ibatin ko dabban sa'iba kowace iri ce wala wasilatin ko dabban wasila kowace iri ce wala hamin ko dabban hami wani irin bijimi kowane iri ne saboda haka walakin nan lazina kafaru ya tsaruna alallahi kaziba sai dai waɗanda suka kafirta suna kirkiran ƙarya ne suna dangantawa ga Allah suka mai da abin dokoki suka ware waɗannan dabbobi alhali ba haka bane ƙarya suke yi wa aktsaruhum la yaqilu kuma mafiya yawan su ba su da hankali yasa suke kirkiro waɗannan suratul maida wa anzala kuma Allah ta'ala ya sauka cikin suratul an'am wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'am suka ce abin da ke cikin cikunan waɗannan dabbobi khalisatun li zukurina ya ke banta ga mazajenmu ne kawai ko muharramun ala azwajina haramun ne ga matayenmu walan su dabbobi kuma an ce kayan cikin su mata ba sa ci sai dai maza to kun ga maza ma sun fi walwala an fi takura mata me yasa ake ta takura mata komai a ce mata ba sa ci sai maza eh sai ya fi takura mata to Allah ma dai bai saukar da wannan hukunci ba ya sa ubangiji ta'ala ya ce wa in yakun mai tatafa fihi shuraka idan mushe ne to suna tarayya sai ya ce maza da mata duka su ce amma in ba haka ba to wato maza ne za su ci mata ba za su ci ba ko a ce mata ne za su ci maza ba za su ci ba duk wannan doka Allah bai faɗi haka ba sai dai an haramta maka abin da zai cutar da kai shikenan duk abin da zai cutar da kai haramun ne kake yanzu za ka samu akwai wanda ba kyan zuma amma kaga Allah tabaraka ta'ala ya sanya mafiya yawan mutane suna amfani da zuma eh fihi shifa'un linnas akwai mutumin da ba ya shan ruwa da yawa wani zai sha ruwa da yawa kullum sai ya sha sama da kofi daya wani shi kuma in ya sha sama da kofi daya to ba zai samu lafiya amma ba su da yawa a cikin duniya ba su da yawa akwai wani ma ya ce mini shi yakan kwana biyu bai sha ruwa ba eh yakan kwana biyu bai sha ruwa ba amma dai ni dai har yanzu dai ban haɗu da kwatankwacin irinsa ba in dai an kawo abinci zai iya cin abincin bai sha ruwa ba shi bai dame shi ba abu na ruwa ruwa duk zai abin nan wai amma ya sha ruwa ya ce kan kwana biyu bai sha ba to kar ka zo fassaran waje an na min alma'i kulla shay'in hayyin ka ce to ga wani gagar ba dau to in tuwo ma yake ci tuwon da me yake halawa zai ci tuwo gaya ne haka ai bai zo a lokacin ma da ake cin gaya ba lokacin da ake cin gaya akan yi tuwo in aka yi tuwo yakan yi sati guda bai fashi ba kuma da me ake dankensa ana dankensa da gauta ne ko da yalo sai ya sati guda kwana goma tuwo bai fashi ba wannan fa tuwon matan da ne fa ba tuwon matan yanzu ba eh a da idan aka zo aka ɗauko tuwo za a yi ɗumame sai an ɗauko wuka ko kuma ka ɗauke shi ka ɓare shi haka yadda ka saita shi wallahi haka zai faru amma tuwon yanzu da ake sa masa wuka lalaci ne doka ga akwai bambanci mutanen da za su yi yawo da kafa suna tafiya da kafa suna tafiya a cikin jeji za ka samu suna da tuwonsu a cikin burgaminsu a cikin jakakkunansu don haka ɗauki miya miya za ta ɓaci da wuri ya sa sai su hada da gauta ko da yalo ko da wani abu ko da busakken nama wanda filani suke kiransa gyadu sai su hada da shi in mutum ya ci sai ya sha ruwa eh to haka ga ko tuwo ne akwai ruwa a cikin sa sannan kuma ka so zaka sha kunu ko menene balle gwate ai duk kayan ruwa ne sai dai ire-iren waɗannan dama Allah yakan fitar da su domin ya gwada aya domin ya gwada aya kaman a cikin dabbobi ne rakumi mun fada a fala yanzuru na ila al-ibli kayfa khuliqat rakumi idan ya sha ruwa yakan yi wata guda bai sha ruwa ba saboda a cikin sa akwai inda yake ajiye ruwa in ya ji kishin ruwa sai ya bude ta cikin sa yake budewa ya tarfa a wani waje in ya tarfa sai ya kashe masa kishin ruwansa yana ajiye da ruwansa yasa suke tafiya da shi a cikin sahara idan suka nemi ruwa suka rata to sai su soke rakumin suka soke sai su fede sun san inda suke samun ruwan kamar jaka ce ta musamman sai su dauke ta ai kaga wannan aya ce shine afala yanzuruna ila al-ibli kayfa kulikat na'am to wakila fi tafsir hadhihi al-an'am ghairi zalik an yi fassara da yawa dangane da waɗannan dabbobi وقد مر يا جبات أبايا عن سيد بن المسيب المسيب أن هذه الأنعام وذن الدبوب قد كانت لتواقيتهم سنة واري سنة كما كم ومولي الحمد لله in ka ga wani ya zo ya ware wata dabba ma abun nan to ko boka ne ya saki ko zafi suke amma musulmin kwarai ba zai yi haka ba وفي الصحيحين يازو أتكن صحيح البخاري ده مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي أتي رأيت عمر وعمر بن عامر بن لهي الخزائي yace na ga amru kun san wannan kalma amru din nan mabniyun ne yana yana gine wani lokaci idan ka masa wasali kuma to wawu din ba zai fito ba shi yadda za a rubuta ki dole a fitar da wawu din tun da bambancin sa da umar amru eh wato amru haka yake in ka masa wasali ka ce za ka masa wasali ka sarrafa ki to wautin ba za ta yi tasiri ba amra sai dai kuma akwai amra yawwa akwai amra sunan wata da ma sunan wani wannan shi amru bin amir bin luhai al-khuzai wancan da muka ambace ki wanda ya ga gunki a ƙasar Sham ya fara kawowa Makka Annabi ya ce na ganshi ya juru kasabahu ai am'a'ahu yana tattara hanjin cikin safin dare a gidan Musa eh aka gwada wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ga makomansa tunda shi ya fara kawo bautan gunki a birnin Makka shi ya fara soke fitra da tauhidi ta annabi Ibrahim alaihi salam yasa Allah ba zai bar shi ba shi kuma kawai ra'ayinsa ne kawai ya ga ya masa ne kenan tunda mutumin kirki ne mai fada aji ne yana da daraja su kuma suka bi shi li'annahu annabi yace saboda kine awwalu man gayyara dina Ibrahim shine farkon wanda ya canza addinin annabi Ibrahim fa nasaba al-awsana ya kakkafa musu gumaka wa sayyaba sa'iba ya ainihin ware musu dabbobin sa'iba wa bahara al-bahira shi ya kebance dabban bahira wa wasala al-wasila shi ya sadar da dabban wasila yace ba wanda zai taba ta wa hamal hamiya kuma shine ya kebance dabban hami yace ba za a ba za a hauki ba na gumaka ne kuma ya yi wannan ne bisa son zuciyarsa ba umarni ba ne sai dai su annabawan Allah ai ba annabin da Allah ya ce masa ya ce ya masa umarni ya ce yi umarni wa mutanen sa ya kirka a yi kirka akwai ai babu kirka da kafirci ba zai yi ba sai dai ayyukan ibada ne suka bambanta waɗansu nasu da nauyi waɗansu nasu ba da nauyi yanzu kamar waɗannan salloli guda biyar ai ba su da yawa inda an bar mana hamsin kuna ganin ya za a yi inda salloli guda hamsin ne ya za mu yi mu kuma wuya abin nan muna da 24 hours to salloli guda hamsin eh cikin awa da ya za a yi salloli nawa guda biyu kenan amma sai aka kafce aka kafce aka rage suka dawo salloli guda biyar a hakan ma sai mai karfin hali sai ga sallah azhar da la'asar an cika a masallaci magariba an cika wani ya tafi gida kuma matarsa ta hana shi fitowa sallan yi kai a to kai da kake da ma mata guda ɗaya ka gagara fitowa sallan isha'i ko kuma kana da tsohuwar mata ta hana ka fitowa sallan isha'i a ba da kai nake yi ba don kaga na gwada maka yatsa ko kuma a ce ba za ka fito sallah su ba ba dalilin da ya sa ake so a kwanta da wuri kenan domin saboda a taki a lokacin asuba ya kasance a samu a fito sallah asuba amma kaga samarin nan da suke cacin har zuwa karfe kafi ya sa hadili ka gansu sallar asuba su fito kuma abin da yake kashe ku kenan eh don ko arziki ne ma da safiya ke nema kuma ko karatu ne ma da safiya yana da muhimmanci a yi idan kaga wani yayi sallah asuba ya koma bacci to da abin da ya taka ni to kai da baka taki komai ba sai ka ce za ka yi irin nasa ai ko bi dan karatu za ka ya daidai lokacin ya fi gida ya sa ka ce da daddare mutum ya kwanta da wuri amma zai ga wani karfe sha biyu karfe ɗaya zai ga wayanka yana gwada maka cewa ko wannan yana cacin bai yi bacci ba kawai yana ta amfani da wayarsa in aka zo sallah su ba kuma ka duba hagun da damu ba za ka yi shi ba ko a makare ma ba zai fito ba to ai kokari ya kiyaye na to kun ji dai yadda amru bin luhay al-qudai ya kare saboda abin da ya ba daidai bane ya zama dan wuta eh duk da kirkinsa saboda kirka ta lalata masa al'amuransa duk da kirkinsa yasa idan kana da kirki kana da mu'amala mai kyau amma baka da kyakkyawar aqida baka da tauhidi mai kyau akwai matsala kanat al-arab taf'alu kull zalika bi asnamihim haka balaraba suke yi wa gumakansu suna ba su gata mutaqidina suna kudurtawa annaha tuqarribuhum ila Allah cewa za su kusantar da su zuwa ga Allah wa tuwassiluhum ilayhi za su sadar da su zuwa ga Ubangiji, wa tashfa'u ladai za su yi musu ceto a wajen Allah kama fil Qur'an. Kamar yadda ya zo cikin Qur'ani suka ce, Mana abuduhum ba ma bauta ma waɗannan gumaka, illa li yuqarribuna sai don su kusantar da mu ilallahi zuwa ga Allah zulfa kusanci na musamman. Allah bai cancanta bauta masa kai tsaye ba, ba tare da an biyo ta hannun waɗannan gumaka ba, su haka suka yi tunani. sai Allah ya ce tunani firme ne ina fatan gani alaya ayan wa ya'buduna min dunillah suna bauta ma koma bayan Allah wanda yake ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum abinda baya cutar da su baya amfanar da su dunduma ka ba su yin komai akwai dodanni ma ana razana mutane da dodanni ne eh ma ba za su yi maka komai ba akwai ana ba mu labarin inda ake dodanni wani lokaci dodanni suka fito suna rike bulala da sanduna suna dukan mutane eh wani gari ne ba zan faɗi sunan garin ba duk bai wuce shekara kwarai bai wuce shekaru ashirin ko kuma shekara abin nan talatin ba nake gani zai su fito suna dukan mutane saboda haka dodannin nan suna fitowa kowa zai je ya buya kuma su duk abin da suka samu za su iya ɗaukawa na kowa a wajen su halal ne duk abin da suke so za su ɗauka su dai su wataya kun ga dodannin baya-baya ke da sai aka samu wani hakan na yana zaune irin dattawa din da masu kima to sai aka zo ana wannan wasan dodo sai aka biyo ta kofar gidansa yana zaune akan dakali an san dakali ko irin wanda dattawan da suke yi su zauna tun dakali na dattawa ne ba na samari ba sai suka zo mutane suka ɗiri gudu shi sai ya ki tashi sai wani dodo ya yi kansa zai kuma irin masu zafin naman nan ne a to tun da bai tashi ya gudu ba yauke zai zai yana guduwa a wannan eh tun da mai yiwa ko ya fahimci abin wasan yara ne ko me yana tashi sai ya kaura ma dodon mari mummunan mari sai da abin da ya rufe abin nan ɗinsan kawai sai da ya fita gaba da sai ya gani ya ce ake kai wani ake baka da kunya rashin kunyan naku hadda mu shi ne dodon ya fashe da kuka aka je wajen sarkin dodon abin nan dodo ya kai kara saboda me saboda dodo ba gane shi bayan ka gane dodo matsala ne idan abokinka ne yana cikin zuriyar dodanni zai zo ya maka dodo ya cuce ka dama ya riga ya boye fuskarsa ai ba zai so ka gane shi ba aka zo aka yi ta rigima shine sai aka ce to waɗansu suka zo suka tsaya a tsayin daka suka ce damar suna takura su su fito su yi wasan su kawai wanda zai taimake su ya ba su wani abu ya ba su wani abu amma dukan mutane zalunci ne tun da wannan ya bude kofa shi kenan to balle ma yanzu kan ina ne ake dodo zai bauci ko a ji dama abin da ke zai saboda nan babu dodo ko ina jin shi yasa Allah ramma ka san dodo baka san dodo ba a'a ashe ni dai ina ba da labari ne ma ku zaban me nake tadi ba to amma da Allah ya kamata ku kai ziyara can ku je ku dan kwana biyu su dan yi watanni haka su je inda ake yi akwai waɗanda yake ba su bari ba amma ba sai an faɗi sunan gari ba in kuna so ya ku zo a kai ku yi kallo saboda karka zo to yanzu kayi haddan qur'ani ka zo kana karantar da yara sai yara sai wani yaro ya ce malam menene dodo ka ce ka ce babu dodo ƙarya ne babu dodo ai kaga ka dora shi akan wani abu ba haka bane ya kamata ka gan shi musulunci bai yarda da wannan ba shirme ne kawai da matsafa suna yi amma yanzu ina ganin duk ‘yan kame-kame ne, duk ‘yan kame-kame ne. Na'am, wa ya budu na min dunin lahi suna bauta wa koma bayan Allah, mala ya durruhun mala ya fa'uhun, abinda bai cutar da su baya amfanar da su, wa ya ƙuluna suna cewa, ha'ula isu fa'a'una inda Allah, waɗannan su ne masu mana ceto a wajen Allah. Amma ba masu dodanni ba, ana nufin masu alloli, masu alloli. su masu dodanni kawai al'adunsu ne ba za su bar al'adunsu ba kaga yin tsafi ne kafirci ne kamar yadda kullum nake ba da labari irin waɗanda suke tsafe-tsafe hakan nan a da za gani suna yi a gaban mutane amma yanzu hadi ne in sun bar tsafin falillahi alhamdu wal minna don an rage hanya in kuma suna yin tsafin a boye to kaga wannan kafirci ne kaga mai dawa kawai mai dawa in ya sake ko karanta sai ga ya zamo zomo a cikin satin nan ma na ga wani wani ko mai dawa ne ko mai ne ya je fada ya je fada ya murza rigar sakinsa a gaban sarki kawai sai ga ya fito da zomo ya sake murzawa sai ga goro farare sai ya bayar ya ce a bada sarkin a tiktok haka na gani aka ɗebe su sai aka samu wani cikin fadawa shi ma ya kama kunnen zomo ya kama kunnen zomon ya karfi goro zai tinkari wajen sarki da ke sai wani bafaje sai ya sa babban rigarsa sai ya kare sarki ya miƙa hannu sai ya kare sai aka ce kowa ba da wani abin nan ne magani yana yawo a abin nan don ka murza rigar saki ka fitar da zomo ka murza rigar saki ka fitar da goro ko ka yi wani abu ka fitar da maciji ko ma menene don ka je lahira kai da mutan jahannama ne walaqad alimu laman ittarahu ma lahu fil akhirati min khalaq eh kamar yadda yake a ido na na taba ganin wanda ya fitar da aya da wanda ya cire hulan sakin sa zuma suka tashi kuma babu zuma ai su tsafi ne hmm da dodon da ya hau sama ya sauko da jinjiri ya sake hawa ya dawo babu jinjirin kaga wannan don abin nan a rikita mutane ne eh to amma duk abin da zai baka mamaki shine in aka tara da yan farauta masu take din nan masu kaza da kaza da kaza idan da za a zo a ce ga kidnappers har da su fa wajen gudu ko ba ka bane da ya kamata su tsaya ai bai kamata su gudu ba sai su tsaya Allah kyauta na'am wannan kenan wa kanat arabu sannan larabawa a lokacin jahiliya kafin a aiko manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun kasance tastaqasimu bil azlam suna neman sa'a da kifiyoyi wa zalam abinda ake nufi da kifiya shine alqida wato ainihin kifiya mai tsini allazi la rika lahu wanda bai da kunne duk abin da aka samu na tsinke ko na menene aka fere shi in ba sa masa karfe ba suna kiran sa kida ina fata an gane wa kanat al-azlamu thalathata anwa waɗannan kifiyoyi na neman sa'a wato guda uku ne kashi uku ne nau'o'i uku ne nau'in fihi talafatu asumin akwai nau'in da yake da wato tsinkensa guda uku ne a haduha ɗaya daga cikin an rubuta na'am e wa saniha na biyu an rubuta la a'a wa salisuha na uku an rubuta guful eh guful ba komai ba yanke hukunci ba kenan kanu yastaqsimuna biha sun kasance suna neman sa'a ko kuma neman nasara da ainihin waɗannan kifiyoyi, yuridun al'amal, fi ma yuridun al'amala, yuridun min al'amal cikin abin da suke so na aiki, kowane irin aiki, min nawi safar wa nika wa amsalihima, kamar idan za su yi tafiya sai sun nemi sa'a, idan za su yi aure sai sun nemi sa'a. idan za su yi harkokin kasuwanci sai sun nemi sa'a to kun ga sai ku kwatanta da zamaninmu na yanzu duk wanda zai je wajen boka neman buɗe da neman a duba masa to shi ma fa ya shiga wannan layi to idan suka je za su watsa waɗannan kifiyoyi guda uku fa in karaja na idan na'am ya fito shine eh amalu bihi ko amilu bihi sai su yi aiki da shi wa in karaja la idan kuma la ya bayyana a'a a karuhu sai su jinkirta amahu zalik a wannan shekara ba zai yi ba fata ya to humar ukura har sai idan shekara ta zagayo kuma su zo su sake maimaitawa wa in tala guflun idan kuma guflun ba komai shi bai ce kai ba shi bai ce kar kai ba ya bayyana a adud darba sai su sake kadawa su sake bugawa hatta ya karuja wahidun min al-ulayayn har sai ɗaya daga cikin abubuwa guda biyun da sun bayyana wannan shi ne abinda wani mai neman sa'a ya yi za mu samu nan gaba lokacin da mazu Allah ya fita zai hijira kun san cikin dare Allah ya ce masa fita sai da suka gama mitin a daren da za su suka yi niyyar kashe annabi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa fita sai ya fita ya fita ya same su da abubuwan da suka faru kamar yadda za mu kai mazala da ya fita sai ya bi gidan sahibinsa abubakar bin abi kuhafa radiyallahu anhu ya dauke shi duk kama hanya dama akwai inda suka tanada za su je shine kogon sau kogon sau akwai kogon hira shine wanda annabi yake zama kafin an ɗauki kogon sau inda manzon Allah ya fake kafin da ya bar makka kafin ya je birnin madina ba taɓa tsammanin dan adam zai hawa wajen ba saboda ba sa tsammani ba sa zaton ɗan adam zai je wajen saboda kogon saboda dutsen yana da nisa yana akwai wahala wanzu Allah da shi da sahibinsa suka je wajen kwanan su uku a ciki sun tsara duk abin da za su tsara da mai kai musu abinci da wane ne da mai zuwa da kiwon dabbobi hatta jagoran su ma jagoran su Abdullahi bin Urayke a lokacin ba musulmi bane shi ba musulmi ba ne amma saboda yana da amana ke sa wani lokaci ana samun wanda ba musulmi ba sai ganki ya fi musulmi rike amana sai dai duk da haka a yi takafin zan duk na ga wanda ya amince ma wani wanda ba musulmi ba ya amince masa shekara da shekaru suna harkokin kasuwanci wallahi kuwa ba dan najeriya ba ne ya gama gane abin ka kawai lokacin da ya shirya tsiyansa sai da kuɗi ya gama shiga miliyoyin kuɗi ba an ce ba a san yawan miliyoyin ba sai wanda aka yi masa abinci da ya san yawan miliyoyi saboda ya yarda da wanda ya bar shi kaɗai ya san komai wallahi sai da ya tattara miliyoyin kawai sai aka neme shi aka rasa aka neme shi aka rasa ya ma bar najeriya gaba da idan ba ɗan ƙasa ba ne bayan shekaru ko 20 da wani abu ko 30 da wani abu suna business tare to ana samun haka idan an samu wanda ba musulmi ba aka amince masa bisa wata harka wannan babu laifi amma a yi takasan ba amma tabbas masanin hanyoyi da kuma labi iri daban-daban ƙananan hanyoyi da manya-manyan hanyoyi da zagaye shi ne abdullahi bin ƙuraikir ya sa suka ɗauke shi suka yi yarjejeniya da shi suka ce bayan kwana uku ka zo kogon sau ka zo ka ɗauke mu ka kai mu madina amma ta ɓarauniyar hanya shi ne bayan kwana ukun kuma ya je kun ga yana binnin maka yana jin ana ta neman su annabi amma yi shiru saboda me saboda su riga sun yi yarjejeniya shi ya san yadda suke da ya zo ya ɗauke su sai ya fi a cikin wannan littafi akwai littafin akwai bugun da aka gwada da hanyar da annabi ya je ya bi ya je birnin madina maimakon nan ne hanya shi ne mazu Allah sai da ya zagaye sai da aka zagaya da shi shi annabi bai san hanyar ba wannan amintaccen shi ne ya san hanya ko ba musulmi ba ne kun zama da ya zagaya da su ya zagaya da su da suka je birnin madina ya ce kun ga can ya ce shi ne birnin madina na sauke tsamanan da na ɗauka suka ce ka sauke ya ce to shi daga nan zai juya ya koma abin ya juya ya koma abinsa bai yi imani da annabin ba ma ya ɗauki alkawari to mahallin shahid da nake so na kawo kadan manta tunda duk bayanan suna gaba insha Allah ta'ala sai suka ratsa kabilan bani kafin da suka ratsa ta wajen wani ya fito jeji sai suka yi kicibe suka hadu da shi a jeji kuma su laraba sun yi amfani da wata hanya da suka zo suna neman annabi zuwa a jallo sai suka ba da sanarwa ko ina kowa ya riga ya sani shi yasa manzo Allah baya shiga gari a lokacin tsakanin Makka da Madina baya ratsawa cikin gari to kitifis kawai sai suka hadu da wannan mutumin da ya hadu da su bai ce musu komai ba kawai sai ya wuce yana dawowa cikin gari sai ya samu irin masu zama a gindin bishiyar nan suna ta taɗin su suna abin nan su ce barkan ku da hutawa yawwa farka dai da dawowa kun san wani lokaci taɗi mutum ba zai iya boyewa ba eh yana da labari labarin ya dame ta ce kai ya ce ni fa akwai waɗansu mutane da na gansu muka haɗu da su ne bai na ganin muhammadun nan ne da abokinsa fa da ake nema wanda larabawa suka ce duk wanda ya zo da su ko ya zo da kayukansa yana da rakuma ɗari ɗari yanzu kamar yanzu ne a ce in ka zo da wani kana da miliyan ɗari yanzu ka sa miliyan ɗari za ka zauna a asalin nan ai ina jin ka samu miliyan ɗari da matan ka biyu da ‘ya'yanka hannu gidan aure ma sai ka kira su. Daga nan sai Victoria Island ko sai Dubai. Koma a ce ya fi miliyan dari. Hey, suna yana jin ko anan anan in ka je giya ne, rakumi guda ɗaya ya fi miliyan. Suna ana samun, ana samun saniya, eh, ya fi miliyan ko? Oh, saboda haka sai ya ba su labari da ya ba su labari sai ɗaya daga cikinsu sai ya ce kai sai ya ce ba su ba ne ya ce kawai ne yana ganin kamar su wane da wane ne domin sun ce mun za su bi ta wajen sai ce to shi kenan ya wuce sai ya tafi a duka shi wanda ya musu ya ce ai ba su ba ne kaza kaza ake wayo ya yi da aka jima sai ya fasa zaman ya fasa zaman kawai ya sa suka wabe yana zuwa gida sai ya ce kai ya ce raƙuma ɗari ya ce kai ya ce garin jan samu raƙumi ko guda ɗaya in kama in samu raƙuma ɗari in fita daga talaucin nan har abada shi ne ya yi shiri bayan ya yi shiri har ya fita sai ya tuna akwai waɗannan kifiyoyi na neman sa'a bai jefa su ba su kuma sun yi amana da wannan shi ne ya dawo ya ɗebe su sai ya watsa su da ya watsa su sai la ya fito ya ce a ya ce la kuma ya ce ba zai fito wato a a ke nan eh dama wani lokaci haka da ya jarabawa ce ya ce a a abin ko bai watsa daidai ba ne shi ne ya sake gauraya su ya sake gauraya su ya watsa su sai la ya sake fitowa ce bai yadda ba sai da ya haka har sau uku la yana fitowa yana ce masa a karka fita a na ukun da ya tattara su sai karya su ya ce tsinken banza ya ce yana ganin ga raƙuma ɗari an ce suna waje kaza kana ce mini la kana ce ba zai yi ba yana ya fita ta bayan gida saboda baya sun dai a kauye za ka samu akwai kofa ta gaba akwai kofa ta baya sai ya fita ya fita ya kama hanya wani abin mamaki yana tosan wajen an ce waje kaza sai ce bari sha gaba yana zuwa ko sai je sai ga suna abubakar bin abi kuhafa shine waiwaya ya ce ya manzon Allah ya ce ga wani fa yana biyo mu sai annabi ya ce gale shi karka damu Allah ba zai bar shi ba wannan ya sa abubakar yana tafiya yana yawan waiwaye har tuntube yake annabi kuma baya waiwaye saboda annabi yanzu zai juya kan juya annabi yana tafiya yana waiwaye haka baya yi sai dai in zai juya juya kawai gaba daya to shine annabi ya yi addu'a sauran bayani sai mun je wajen eh amma dai na kawo misali ne na abin da suka yi a zamanin jahiliya amma fa wannan mutumi daga baya ya karbi musulunci tun da dama ya gagara kama annabi annabi ya ta addu'a sai abin hawansa sai ya nitse a yaki sai sun yi nisa ya sake bin su sai da yi attempting sau uku da ya ga ba zai iya ba da ya je kusa da su sai ya ce ku tsaya ina son mu kulle yarjejeniya shi ne annabi sai ya ce a zaya abubakar yana ce in ya ce ka zaya ba abin da zai yana zuwa kuwa sai ya ce to ka san ka hadu da wanda ya fi karfinka me za ka yi kawai sai dai ka sallama shine ya sallama ya ce ya karbi ya yadda da addinin da annabi ya zo da shi sai manzo Allah ya ce to yanzu muna cikin mawuyacin hali ba za ka iya fito ba ka koma ya ce na ko zan koma duk wanda ya biyo ta wannan hanya yana neman ku zan mai dishi shine sai annabi yana ce masa yana ce wane yace daga baya idan zamani ya kai aka samu kwalkwali na kisra ya ce zan baka kafa ya ce eh kwalkwali na kisra wato ɗaya daga cikin manyan sarakunan duniya to ya rike wannan magana sai na umar shine ya tabbatar masa da wannan kamar yadda ya zo cikin nasosi na ونوع فيه المياه والعقول والديات sannan akwai kibiyoyin da su kuma na ruwaye ne da kuma al'ukul da abin da ake biya na ainihin tara wa diyati da diyoyi wato da kibiyoyi ake amfani da su wa nau'in akwai kuma wani nau'i na uku kenan shi wannan nau'i na uku daga cikin kibiyoyin da suke neman sa'a shi yana tabbatar musu da dangantaka ne idan aka zo aka ce wannan yaro ana shakka dan wannan zuriya ne ko ba dan wannan zuriya ba to sai a samu kifiyoyi guda uku kuma akwai wanda aka yi rubutu a ciki daya ya ce dan zuriya ne daya ya ce ba dan zuriya ba ne daya ya ce adopted ne saboda haka su suna yin hukunci da haka amma musulunci bai yarda da wannan ya sa ma malamai suke ba da fatawa yanzu a samu yaro a ce bari za a gano waye ubansa ko da ta hanyar zina ne musulunci bai yarda da wannan ba eh yanzu ko da iyalinka ne kana da iyali aka zo da waɗansu yara ka ce wai bari a je a gwada jini a gani sai aka gwada sai aka samu jinin ba na uwarsa bane ba abin nan Allah yana iya jarraba ku musulunci bai yadda da wannan ba saboda abin da zai kawo hayaniya ne musulunci kuma yana toshewa alwaladu lil firaki wa lil ahir al hajar idan mace tana da aure sai ta je ta yi ciki to namijinta ne in bai yadda da cikin ba su iliyami ta tsine masa ya tsine mata sau biyar biyar a gaban mutane a matsalaci to hanyar da musulunci ya mata kenan amma wai aje a gwada jini a a saboda haka kar mutum ma ya dai bude wannan kofa don sai Allah ya jefa maka jarabawa dan sai a ga wani wanda yake kama da kai ko wanda yake kama da kai a cikin yayanka zai ce ba jininka bane to ya zaka yi ko an ga wani ya fito sai a ga baya kama da ‘yan gidan, to sai dai a yi liyani ana so a kore, amma fa ka sani, da za a je a binciki kakanninka ba kana ba barbare ba, to za a samu a cikin kakanninka ko wanda yake kama da yamuri. Eh, kuma inda za a bincika ta ko'ina haka Allah ya yi masa halittarsa. To shi yasa musulunci ya toshe waɗannan abubuwa ba amfani sai da tabba. Kuma wani lokaci gudun fitina ce. To amma su suna da waɗannan kifiyoyi da suke amfani da su don su gane wato ɗan halal da ɗan da ba na halal ba a zamanin jahiliya amma da musulunci ya zo ya soke wannan wannan shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh